mutumin da yake ashadu ya cinye wani harafi ko shakka babu Allah ta'ala ya bani ikon gyarawa Allah kuma ya taimake mu malin ya ci gaba da cewa wa kana ya amuru بالتغني بالقرآن فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كتن شينا أمرني درير كراتن القرآن فيقول حرم انظر الله يكي تعلموا كتاب الله كيقو قريك كوي كراتن لتاتن الله وتعاهدوه كما كناتي وجن يوان كرنتاشي كناتي وجن يوان ميميت كراتنسا وقتنوه كما كتشوت كراتنسا ku kiyaye shi kiyayewa wa taghannau bihi kuma ku rera karatun shi rerawa fa wallazi nafsi biyadi ina muku rantsuwa da wanda raina ke hannunsa lahuwa ashaddu tafallutan min al-maqad fi al-uqul qur'ani ya fi saukin kubucewa mutum sama da yadda raƙumi ke kubucewa daga cikin akala wannan hadisi ingantacce ne imamu jarimi da imamu ahmad suka rawaito shi da sanadi wanda yake ingantacce ما ليتي المخاض فسر معنى المخاض هي الإبل سوني راقمة راقمة دي لوقت انك ريكي شي كسامي كسامي ونن ونن أكالن أباكين شي duk inda ka dace yana yana zuwa ko bai zuwa amma ka gwada cire wannan akalan ka gani zai tsaya in ya tafiya tafi kenan wani ma baya dawowa waka annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ku karanta koyi karatun littafin Allah ku nace wajen karanta shi ku yi kokari wajen kyautata karatun shi sannan ku riƙa rera wannan karatun domin ya fi sauƙin kubuce ma ma'abocin shi wanda ya haddace shi a zuciyar shi sama da yadda raƙumi yake kubucewa daga jikin akala annabi sallallahu alaihi wasallama ko shakka babu a wannan hadisin yana yin magana musamman game da waɗanda suke haddan alƙur'ani wajibi sai ka na cewa muraja'a lailan har dare da rana kana yawan maimaita karatun shi domin alƙur'ani mai girma yayin da ya zo zai ceci mutum a ran tashi alƙiyama zai zo ya ce ya Allah na hana shi bacci a lokacin dare yana karanta ni sannan kuma na hana shi sakat a lokacin rana yana karanta ni ya Allah ya Allah saboda wannan abin da yayi ka bani ceton shi Allah zai zai ba Qur'ani ceton ka sai sai aljanna dan Allah jama'a me yafi wannan dadi tun kafin ba wai ka ce wai sai ka shiga tarar rububi ba gaba daya akwai taro irin na rububi ceto irin na rububi wanda za a ce misali an bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci mutane gaba daya to kafin a zo wannan wurin Qur'anin ka zai zo zai zo gaban Allah ya cece ka yace ya Allah a bani ceton wannan shikenan kai kaga kana da ceton ka kai shi sa imamu shafi'i Allah ya ji kan shi yake cewa wa inna kitaballahi awzaqu shafi'in wa aghna qana'in wahiban mutafaddila wa khayru jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula وحيث الفتى يرتاح في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة وفي دام تتورم بيتك أما بل ليك مقانا كتوا وإن كتاب الله أوثق الشافعي القرآن شيني مفي مفي تنتنتن ميين تيتو أرانتاش القيامة وأغنى غنائم كما شيني مفي وداتا وداتوا دباوا يكي سامو واهبا متفضلا كوتا وتنتي مفي فللا yace wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu alqur'ani shine mafi alherin mai abokin zama la yumallu hadithuhu labarin alqur'ani yake baka ba za ka taba jin ka kosa ba jama'a ko wanda ya taba karatun qur'ani ya ji ya kosa ya daina ai sai wanda ke da cuta irin ta shafan aljanu misali wanda za su rika danna zuciyar shi suna danna harshe suna hana shi karatu amma duk lokacin da ka zauna wajen wanda ya iya karatun qur'ani sai ka ji ma kaman kai ya tsaya jama'a haka ne ko yace wa tardaduhu yazdaru fihi tajammula kuma yawan maimaita karatun alqur'ani yana ƙara wa qur'ani kyau yace wa haythul fata duk lokacin da mutum yarta'u fi zulumatihi min alqabr yake jin tsoron duhu da zai samu na zaman kabari yalqahu sanan mutahallila zai samu alqur'ani nan a cikin kabari sanan yana matsayin haske abin da zai haskaka maka kabarinka mutahallila kuma yana mai tsere maka cewa yace hunalika yahmihi maqilan wa rawdatan a wannan lokacin zai samu alqur'ani maqilan wanda zai rika taya shi hira yana tsere mai cewa ya samu lokacin da zai yi baccin shi wa rawdatan ya samu kuma gidan aljanna ina fata an gane a ciki yake cewa fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan ya kai mai karanta alqur'ani mutamassikan wanda yake riko da wannan alqur'ani mujillan lahu fi kulli halin mubajjila wanda yake abin girmamawa cikin kowane irin hali na girmamawa babu wani wanda yake da girma a duniyar nan sama da wanda ya yi qur'ani ya san fasaran alqur'ani yake karantar da alqur'anin nan kuma yake aiki da shi duk duniya babu wanda ya fi shi falala kuma wallahi ka gwada ka gani duk malamin da ya zamto haka yake duk inda ya za ku farjin shi daban ne akwai mutumin da baka taba haduwa da shi ba a rayuwanka amma wallahi da ka ganci kika ji ya maka farjini kawai ka ji kana san shi to alqur'ani kenan haka yake haskaka wa mutum fuskar shi ya haskaka maka zuciya ya haskaka maka ruhinka sai yake cewa hani'an mari'an kai ka ji dadin ka ka more walidaka alaihima malabis anwarin min at-taj wal hula iyayanka za a sanya musu riguna irin na sarauta da hula irin ta sarauta wal'ula da kayan ado a ran tashi alƙiyama saboda iya alƙur'ayin ɗansu ya yi sai ya ce fama zannukum bin najli inda jaza'ihi to me kuke zaton shi kuma ɗan wanda an ba da ceton iyayen shi ne ya ce shi iyayen shi ne dalilin haddace alƙur'anin shi za a kai su aljanna an yi musu irin wancan ta goma shi na arziki me kake zato shi kuma ga shi wannan ɗan da ya haddace alƙur'anin sai ya ce ula'ika ahalullahi wa safwatul ula irin waɗannan su ne nan ‘yan fadan Allah wa safwatul ula kuma tatattun bayi maɗaukaka ya ce ulul birri su ne ma'abota yin biyayya ga Allah wal ihsani da kyautata ibada ga Allah wa sabri da yin haƙuri wa tuƙa da kuma tsare dokokin Allah ya ce hulahum hulahum biha ja alƙuranin fassila mafi daɗin wannan ma mafi zaƙin shi alƙur'ani ya zo ya yi bayanin ma'abota karanta alƙur'ani da yanayin ɗabi'unsu filla filla jama'a wallahi kan me suke in kai suke za a tafi a bakka dukkan mu nan babu wanda yake tabbasin cewa idan ya ji kabari shi zai tarar da haske haka ne akwai a cikin mu nan babu wanda yake tabbacin cewa idan ya je kabarin shi yanzu yana da wani abu da zai tsere masa kewa zai sa mishi ya sami alkhairi mai yawa a kabarin shi akwai amma ga cikin a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maka a cikin hadisin imamu qabarani ya rawaito cewa idan mala'iku suka zo za su zaunar da bawa a cikin kabari za su mai tambaya alqur'ani ya zo ya zauna a gefe ya ce ku gama mai tambayan ni kuma in ci gaba da taya shi har zuwa ran tashi alkiyama ma'ana da an rufe ka shi ma qur'anin zai zo haska maka kabarinka kaga kenan kana da wani assurance da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka idan baka zanto haka ba kuma kana da wannan baka da wani tabbacin Allah ka sanya musu cikin masu karanta alqur'ani masu koyon karate shi da kokarin aiki da shi to jama'a kun ji wa yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an ba shi daga cikin mu wanda baya rera karatun shi na alqur'ani wanda baya kyautata karatun shi na alqur'ani ba shi daga cikin mu malamai suka ce a bashi a hakan kawai ya fi ba shi daga cikin mu musulmai ba shi daga cikin mu muminai ba shi daga cikin mu yan aljanna ba shi daga cikin mu mu masu rabo ba shi daga cikin mu mu waɗanda Allah ke so ka bashi a haka yadda manzon Allah ya faɗa laisa minna ashe inda wasu kake yin karatu maka gyara annabi ya ce ba ka tare da mu duk wanda baya kyautata karatun shi na alqur'ani mai girma wai kuma jama'a ku ji inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum din nan umarni manzon Allah yayi umarni ne kuma na wajibci ba mustahabbanci dan ba a taba samun wani abu da yake mai da wannan umarni da mustahabbanci ba umarni ne na wajibi tilas akan kowa daga cikin musulmai wallahi wannan umarni na wajibci dole ne kowa sai yayi shi zayyinul qur'ana bi aswatikum bal wasu nassoshin masu zo suna karfafan wannan hadisin ne gashi a ƙarshen ma manzo Allah ya ce ba shi daga cikin wanda baya kyauta sautin sa da karatun alqur'ani mai girma wannan hadisi imam abi dawud da hakim suka ruwaito shi sun inganta shi kuma imam zahabi ya dace da su wajen inganta wannan hadisi din wa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ma azina Allah li shay'in ma azina wa fi lafzin ka azinahu li nabiyyin حسن الصوت وفي لفظ حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به يجهر به أو أن يورن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سوى ما أذن الله لشيء ما أذن الله ما توقفين سركي بيتقى sauraro daga wani bawa ba wani abu yadda yake sauraro وفي لفظ أو لفظ كأذنه لنبي كما يد يكي صورارا وانا النبي حسن الصوت شين دزادا صوتي وفي لفظ أو لفظ يكي حسن الترنم كتشاور ريراوة يتغنى بالقرآن ينا رير كراتن القرآن من جرما ينا جوز كراتنسا يجهر به كما ينا بين وانا كراتن الله ما تأخذين سركي بيتفق tsayawa ya saurari wani wanda yake karanta wani abu yake faɗin wata kalma face kamar yadda yake sauraron wani annabi yana karanta alƙur'ani mai girma kuma yana kyautata sautinsa da wannan karatun alƙur'ani mai girma malamai suka ce abin da ake nufi da alƙur'ani a nan alƙur'ani ma'ana wannan annabin ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce kuma a'a idan za a yi ɗaukan hadisin a wani fasarar na daban abin da ake nufi kalmar alƙur'an a nan tana nufin almaqaru ismul maf'ul domin a lugar larabci in za a fasar qur'ani akan ce qara'a ya qara'u qira'atan wa qur'ana ina fata an gane ismul masdar ne ma'ana ismul maf'ul ma'ana almaqaru abin karantawa kenan kowane annabi Allah yana son sauraron shi yayin da yake karanta littafin da Allah madaukakin sarki ya yi masa wahayin wannan littafi din ya jaharu bihi kuma yana bayyana karatunsa kenan jama'a karatun alkur'ani ba a koye shi yayin da kake karatu mun yi magana a baya ko sallah kake a sirrance ana son a gabakin ka yana motsawa ai sahabbai suna gane mai manzon Allah yake karantawa ma haka ne kenan kada ka zo ka ce Allahu akbar wai kana karatu a zuciya ƙarya ne babu wannan wannan ba sunna bace yadda za ka yi shine ka ce Allahu akbar bakin ka yana motsi kana ji kana karanta kana kai kana ji kana jiyar da kanka abin da kake karantawa wannan shine abin da ya dace a sunna jama'a ba irin yadda muke yi ba wani ma ko Allahu akbar baya cewa in aka in ana sallah a zuciya yake fada wai shi ya fada a zuciya kai wai akwai yara Allah ta'ala ya bani ikon gyara to jama'a kun ji wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wannan hadisi Qur'ani bayyana kafin sa ake yi kuma duk lokacin da kake son ka iya haddace abu ka haddace shi yadda ya kamata shine sai ka bayyana kai ta bayyana shi da ƙarfi kana karantawa zaka haddace ko Qur'ani ne baka isa ka haddace alqur'ani ba face kana karanta shi da ƙarfi amma duk yadda kake karatu ko hankali a hankali sai ka tashi ka ji kawai fanko kwakwalwar naka take ba komai a cikin ta sai ka dage kana yawan maimaita karatun kuma kana karantawa da ƙarfi shine ma'anan ya jiharu bihi jama'a an gane ko wannan hadisi imam bukhari da muslim da imam bahawi da ibn manda suka rawaito shi a cikin ibn manda ya rawaito shi a cikin littafin at-tauhid wa qala li abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda يتي لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال أبو موسى لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا الله أكبر يتي أبي موسى الأشعري يقول ذا منظر الله صلى الله عليه وسلم منظر الله بيان إذا صلى سيك الله أبي موسى يتي أه أبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة abu musa ai da ka ganni jiya ina nan ina sauraron karatunka a gida yana kiyamun laili ne a gida annabi sallallahu alaihi wasallam irin fitaran gayi da yake yana zazzagawa gidan sahabbai ya ga waye yake ibada waye baya yi yana irin wannan rangadin yana zuwa gidan abu musa sai abu musa ya ɗauko kiraran qur'ani sai zabga karatun alqur'ani yake yi da kyakkyawan sauti sai ce laura aita ni ai da ka ganni wa ana astami'u li qira'atika ina sauraro sauraro irin naji domin akwai bambanci tsakanin as-sama'u da al-istima'u ina Allah ya ce wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu idan mumune suka ji magana banza a'radu anhu sai su watsi da shi amma Allah ya ce fa idza quri al-qur'anu fastami'u lahu al-istima' yana daukan dole sai ka ji abin a zuciyanka to yace ina sauraro sauraro irin naji karatunka laqad utita mizmar haqiqa an baka daddadan murya min mazamiri ali daud irin daddadan murya da aka biyo annabi daud alaihi salam mala ya fika lamba a kasa ta uku yake cewa qala ulama malami suka ce المراد بالمزمار هنا أبن لك المزمار هنا أو أنه wurin. الصوت الحسن كتاوان صوتي وأصل وأصل الز وأصل الزمر الغناء أما أصل الزمر في ريروا وآل داود هو داود نفسه abin da ake nufi da kuma ali dawud ba ana nufin wai iyalan gidan annabi dawud ba a'a shi kanshi annabi dawud alaihi salam ake magana akai wa ali fulan qad yutlaqu ala nafsihi haka nan iyalan gidan mutum akan yi akan yi laki a kansa a ce iyalan gidan wane suna gayyatan ku aure ma'ana shi wane din shi ke gayyatan ku amma sai a ce iyalan gidan wane a hausa muna da wannan ko yace laqad utita mizmaran min mazamir ali daud haƙiƙa an baka kyakkyawan sauti na karanta alqur'ani irin kyakkyawan sautin da aka baiwa annabi daud alaihi salam yayin da kika zabura faqala abu musa abu musa sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam law نعم يأتي وكان نعم وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا النبي داود عليه السلام يا كفن شيمي جدا صوتي ذكره النووي في شرح مسلم إمام النووي يا أنبتشو يا أنبتشو أن أسكن شرح لما لتاف مسلم شرح لسناء المنهاج أنقانيكو فقال أبو موسى سأبو موسى ومن الله لو علمت مكانك دانا سن كنا تأي كنا جينا لحبرت لك تحذيرا دانا تنصرا مك كراتنا دانا ريرا مك شريرا ashe ba laifi ba ne idan mutum ya zo wajen kana karatun qur'ani ka tsara gyara sautin ka saboda ji daɗin karatun ba riya ba ne sannan malamai suka ce kuma yayin da kake ƙoƙarin koyon karatun qur'ani a wurin malaminka a wannan lokacin ne ya kamata ka tsantsara karatu ka yi karatu ka ƙura iyawanka saboda malamin ka ya tabbatar da cewa ka iya inda gyara ma kuma ya gyara maka kenan ya halatta idan liman ya zo sallah a masallaci ya yi da daɗin kira'a mai daɗi kwarai da gaske saboda ma musu ji daɗin sallan nan wannan ba riya bane haka malamai suka ce to jama'a wanda bai iya karatu ba yana da daɗin murya wajibi sai mun ɗau gyara kuma da daɗin sautin nan mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma dukkanin al'umma musulmi umarni ne kada ka ɗauka kai banda kai ce ka mu mun kufa shikenan kuma mu ai a haka za mu tafi a wannan ba za ka faɗi wannan maganar ba ina fata an gane imamu imamu albiri a cikin ta'iyya shi yana cewa idza idza idza ra'aita sahbaka fi sama'i idan kaga abokananka sun ɗaukaka qadir safa'u alayka wa qad safulta za ga sun ɗaukaka a gare ka sun fi ka girma alhalin kai sun kaskanta kanta ya ce wannan abin jahilci ne ja maka shi ya ce kuma fasaufa ta'abbu bin nadmin alaiha wa ma taghn wala ma tughnin nadama ta iznininta za ka koma kana cizon yatsa kana nadama akan wannan abin da kai aka yi maka nasiha aka ce ka yi shi ba ka yi shi ba ya ce wa ma tughnin nadama ta iznininta kuma wannan nadamar da zaka yi ba za ta amfani da kai komai ba yayin da zaka yi nadamar nan da mu wallahi shaɗin ne kawai ke rinjayen mu mutum zai iya ɗaukan awa biyu yana surutu yana bayani akan wani abu da duniya amma wallahi ba zai iya ɗaukan minti biyar yana karatun qur'ani ba yana fara karatun da minti uku yayi yawa bacci ya fara zuwa shaidan ya zo shaidan aka wakilta shi ya zo ya saka bacci ya zo hallakan yi mamaki mutumin da ya ce wai shi na kansa yana fara karatun qur'ani wai sai ya bacci yau baccin me kayi ta'awidu idan har abin yana cikin zuciyan kai ta awili ba abin da zaka ji wallahi ba abin da zaka ji to kila a'udhu kace kaga kenan tun daga nan maimakon ka faɗi zal ka faɗi zal sai ka ce a'udhu ka faɗe shi da zai ko zaira bai kuka ce a'udhu billahi sai ka ce a'udhu billahi kaga ka canza ma'anar da zaka yi bacci ka zo kana karanta ayatul kursi ana cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم كذا كذا شكرا كتر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ومن في السماوات sai kuma kana bacci sai kai mugu mafarki ma'ana kai mugu mafarki irin wanda aljinu shedanin aljinu suke zuwa su sa mutum kuma ka karanta wallahi na karanta ka karanta kullu wallahu ka karanta falaji ka karanta nasi to wallahi din na karanta amma sai ne mugu mafarkin nan kai to wallahi bai karanta daidai bane karantawa daidai shi ke da tasiri wajen addu'an ka ta karɓu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta mu kowa iya karanta alqur'ani yana daga cikin abin da zai tsiratar da kai daga azaban kabari yayin da ka zo yin bacci ka karanta tabarakal ladhi bi yadihi mulk annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata sura a cikin alqur'ani wata take da ayoyi 30 ta zo ta tsaya a gaban Allah ta nemi ceton wani bawan Allah har sai da Allah ya ba ta ceton wannan bawan Allah yace wannan ita suran ita suratu tabarakal ladhi bi yadihi mulk jama'a ga abubuwa nan da dama waɗanda ya kamata mu kiyaye a rayuwar mu amma sai zama ba ba shi muhimmanci yanzu maganar nan da nake yi wallahi a nan wurin da muke magana akwai wanda yake ɗauka shi duk wannan abin da ake faɗa shi ba da shi ake yi ba da malamai ake yi ha hausawa suna cewa da ba makoyi da gwani ya ƙari a'a suratul mulk gaba ɗaya tun daga farko haka ce amma za ka ji kowa yana ƙoƙarin hana suratul kahfi ayoyi goma farko saboda wai Allah ya tsare shi daga masifan masihid dajjal shi ma din inda za mu kulle kofar nan mu ce to kowa sai ya karanta ayoyi goma nan ai za a yi drama a masallacin nan kafin a ce kowa ya fita wai jama'a akwai aiki akan mu jama'a wallahi wannan ita ce sunna sunna ita ce kai ma ka shiga tsundum duk abin da aka ce Allah ya ce abin da aka ce manzon Allah ya ce ka yi kokari ka aikata gwargwadon iyawanka kuma yadda aka ce a yin nan yadda Allah yake so fa dole haka zaka yi ba yadda kai kake so ba Allah baya karban aikin mutumin da yake yadda yake so a'a Allah yana yana karban aikin yadda yake a yi ne in yadda yake a yi ne shikenan sai sai a karba amma in ba yadda yake a yi bane wallahi tallahi komai yawan aikin ka Allah ba zai karba ba sai ka zamto kana daga cikin waɗanda ka zamto khasirar duniya wal akhirah ka yi hasarar duniya hasarar lahira duniyan ba ta samu ba lahiran kuma an yi hasarar ta Allah ta'ala ka tsiratar da mu jama'a insha Allah ta'ala nan gaban zamu tsaya Allah muke roƙo ya ba mu ikon gyarawa Allah muke roƙo ya azurta mu da iya karatun alqur'ani mai girma Allah muke roƙo ya ba mu ikon gyara kusakuran mu Allah ya tsiratar da mu daga sharrin shaidanu Allah muna roƙonka dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka ɗauka musulunci da musulmi ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙonka ƴan uwanmu da ake kashewa ƙasan Siriya da ƙasan Egypt da sauran kowane yanki na musulmi Allah muna roƙonka waɗanda aka kashe su bisa zalunci Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka Allah ka tashi hadasu waɗanda suka yi wannan mummunan aiki kuma Allah ka san su ka san abin da suka yi Allah ka maida musu da kaidin su akan su Allah ka azabtar da su azaba wacce take mai raɗaɗi Allah muna roƙonka ka dammara su ka kuma ɓata tsakaninsu ka kuma sanya dukkanin wani ƙarfi na makami da suke da shi Allah ka bai da shi ramto ƙarfi ne a kansu su koma suna yaƙan kawunansu da wannan abu Allah muna roƙon kuma ka taimake mu ka taimaki sunan annabinka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
yayi Allah madaukakin sarki yace wazkur fil kitabi isma'il ma'ana wazkur isma'ila Allah madaukakin sarki yana cewa ka ambaci labarin annabi isma'ila fil kitabi a cikin littafin alqur'ani innahu kana sadiqal wa'di Allah ce hakika shi annabi isma'il ya kasance mai gaskiyan alkawari wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance wato rasulan manzo ne nabiyya kuma annabin Allah ne to kaji sadiq alwa'di mai cika alkawari saboda cika alkawari Allah madaukakin sarki ya yabe shi a cikin alkur'ani al-imam ibnu kathir yake cewa a cikin wannan ayan dalilun ala sharfi isma'il ala akhihi ishaq لأنه إنما وصف بالنبوة فقط وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة babban malami ibn kafir a cikin littafinsa muhtasaru ibn kafir mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin da shida yake cewa a